Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyo da talabijin na duniya daga babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar yake gabatar da shirinsa na barka da asuba mai lakanin sunan cututtukan duniya. Shirin da yake zowa a kowace ranar Lahadi idan fa Allah ya yi. Gashi Allah da amincewarsa ga mu a ɗakin magana don gabatar da wannan shiri tare da baƙonmu na mako malami abokin tafiya. Malamai magada annabawa da ku ake tafiya da ku ake dawowa. A cikin wannan shiri namu na yau muna isar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar shigowa a wannan zaure. Masu kalamu da sauraronmu bar mu shiga a lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar 22 ga watan Zulƙaida. hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan joy maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam 2023 masu kallonmu sai a gyara zama don tattaunawa mu da za ta shiga tsakanina da malami wanda kuma yau za mu tashi ne a cikin cututtukan duniya kashi na hudu idan ka diba akwatin talabijin ɗinka gashi nan an rubuta nimerukat masu kalmu da sararanmu ga gaisuwa nan zuwa ga dukkan al'ummar da suke biye da muso da kafa musamman su kansu malaman nan da muke ta faɗa kowane lokaci saboda su ne fitilar duniya muna gaishe da malamai magada annaba muna musu fatan alheri tare da baran addu'a Allah ya tsare mu ya tsare imanin sannan muna isar da gaisuwar mu ga sarake iyaye na ƙasa fatan alheri tun daga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya har zuwa wanda yake a ƙaramin ma'aikaci muna jinjina musu kwarai da anniya 'yan majalisar dokoki ministoci mayan daraktoci daban-daban sojoji tare da jami'an tsaro 'yan sanda gardi national gendarmomi duwan tare da ozafore da kuma municipal dukkansu muna gaishe da su sannan matasa waɗanda suke can suna ɗaukan ilimi jami'o'i daban-daban jami'ar islam jami'a irin ta zamani dukansu muna gaishe da su kowa ya dukufa ya tsare ya san ya nemi ilimi kuma in zai nemi ilimi ya yi binciken kwakwaf kaka ce a'a na kare na yi mastar ko na yi digiri kaza shikenan baka da wani bayani in aka yi karatun nan da kake gani alga ta malam ba a tsaya aka yi bincike ba to da ilimin ka sai akai ka ruwa a'a dama ai baka yi ilimin ba yau yau karatu kai kenan akwai yin karatu akwai ilimi akwai fahimtar karatu to akwai aiki da karatu na'am akwai mutumin da ya shekara talatin yana zuwa makaranta amma karatu yake to bai gane karatu ba suna nan kuma shina ta ta yi shi kai kwasan littakwai ɗaya shika shina zuwa ko ko shina zuwa shina ɗauko kur amma bai gane karatu ba ya dai iya faranse ko in larabci na iya larabci amma karatu bai gane domin larabci ko ingilishi ba su ne ilimi ba
to da ilimi da larabci shine ilimi da dole larabawan duniya malamai ne akwai wanda ba ko bihi ba da faransai ne ilimi da duk mutumin da ke ƙasar faransa babban masani na da ingilishi ne ilimi da duk turawan ingila masana ne da ingilishi ne ilimi da duk turawan amerika masana ne amma ilimi daban yare daban sannan zuwa makaranta kai karatu daban gane karatu daban an gane ko sannan kuma gane karatu daban aiki da karatu daban kai domin akwai wanda ya yi karatun ya gane karatun abai aiki da karatun shi ya laga ta malam wani magana da na dan sake abin ne yake bani mamaki zaka ji an ce mutumin ga dokto ne ko farfesa ne ko ko yayi master and master da master turwa amma sai kaga an kai shi cikin ruwa an bar shi cikin laka eh ka san problem king shi Allah ya ba mu wani abu wanda yake son kullum mu yi aiki da shi na'am shine hankali daga lokacin da ka bari an kai wasa da hankalinka to iliminka bai da amfani yanzu misalin da zan bayar to kamar yanzu mun yi magana kan waɗanda suke cewa babu Allah subhanahu wa ta'ala yawwa eh yanzu dan mutum ya zan profesa a kowane fage iko ne fanni ne amma sai hankalin shi ya bashi cewa babu Allah shi bai kalli halittar shi ba bai kalli ta sama ba bai kalli ta ƙasa ba bai yarda karamar na'ura za ta yi kanta ba amma ya yarda sammai da kasai da rana da wata haka kawai an ka gansu ba wanda yi su amma ita na'ura an yarda da wani ya yi ta to shi wanga profesa alhaji wani irin profesa
Allah ya kyauta.
Bar mu shiga cikin shirin a tare da taimakon dan uwa Muhammad Sani malami wanda yake tare da mu kowane lokaci a cikin wannan fage da muke tattaunawa akan lamarin da ya dabirta duniya haka san haka.
bayani ga cewa dabirta gaskiya ne Eh, da- ya dabirta duniya Duniya gaskiya.
to alga ta malam mun tafi sahu na uku yau ga mu cikin sahu na hudu can farko mun yi shimfiɗa ne akan akan eh, yanayi na na na na na cututtukan na cututtukan duniya muka zo muka ce to akwai wanda suka ce babu Allah kwata kwata Mhm.
sannan muka zo yanzu na uku suka ce to wasu akwai Allah amma kuma wasu suka ce biyu na Biyu ne, wasu suka ce ma uku ne.
na. to madalla to to nan muka tsaya to yanzu ina za mu kiran- ina za a tashi eh yanzu ina za mu tashi So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu cikin ƙasa da wajen ƙasa, dukkan rukuni na jama'a da mataki na jama'a maza da mata ma'aikata da masu karatu da kowa ma da kowa da duk wani wanda yake kokarin ya kawo gudunmuwar shi ta al'umma ta ci gaba muna muku gaisuwa da fatan alkhairi Na'am.
waɗanda kuma Masha suke suna kokarin ruguza al'umma na'am da kuma wanda yake dan zaman banza bai son yi aiki al'umma ta amfana da shi Mm.
mai rabon ganewa muna fatan Allah ya bashi iko ya gane ya kama hanya ta gari shi ba ga tsuntsu ba ga Wanda- tarko wanda kuma bai da rabon ganewa muna fatan Allah ya tsare mu da sharrin su
shi ka san ba ga tsuntsu ba ga tarko to ka gani shi duk da ta faɗi rataya ne madalla na'am hannu wannan abu To, Allah, na'am Allah ya kyauta.
ami ami To, Na'am.
eh, kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan, na'am a satin da ya gabata mun karanta wata aya.
na'am To, cikin karanta ayan nan sai muka karanta kaso na akwai inda mun karanta da dai akwai inda mun yi kuskure.
na'am Saboda mun dan maimaita saboda har da wani bika san tana dan tana dan rawa kaɗan Eh.
saboda kira'o'in Qur'ani kuma wani lokaci.
Ka- ka- Wani- alaga ta malaye idan adam ya gane bai iya yin kuskure to ai kaga ya yi A ai barna shi Qur'ani ma wanda duk ya ce bai kuskure cikin Qur'ani.
to a akwai wanda ƙarya- suka ce kwata kwata su ƙarya suke yi.
kai Ƙarya suka yi ba ni na ƙaryata su ba.
Allah na Allah na ƙaryata su. Allah ya ce wa innahu kitabun aziz.
Mm.
Ƙur'ani littafi ne wanda ya buwaye kowa.
iya To in ka ce Ƙur'ani bai buwaye ka ba ba ni ka karyata ba. Don haka yin kuskurcin Ƙur'ani ka ce ba kuskurcin Ƙur'ani wallahi karya kai. Duk yadda aka ce ma gangaram. In Allah ya tashi kama Eh, kama kasa haka sai sa- kayo ƙasa.
eh An kawo wajen su.
nan dai wurin ga inda muka fara Ya nan.
ayyuhal kafirun.
nan kusa Nan ta ka rikicewa. Da haka kai dai Allah ya taimake ka kana da ƙarfin hadda amma cewa ba Kalas.
kuskurcin Ƙur'ani wannan mu dai ba mu yarda da shi ba.
to mu shi inda aka Wannan samu nake nufi.
kuskure wajen cikin suratul waƙi mun karanta wata aya inda Allah yake bayanin ni'imomin aljanna eh an gane ko Eh.
inda yace la yusaddauna anha na'am wala yunzifun Mm.
to mun karanta yunzifun mun karanta yunzafun amma ba mu tantance Ce.
kira'o'in ba to kaga la yusaddauna anha wala yunzi zi an yi maz- zaira kasara na'am da imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf su sun ka karanta da wannan na'am cikin ƙura'u guda goma Na.
ka ji na hudu hudu na'am shiddan su sun ka karanta la yusadda'una anha wa la yunzafuna yanzufuna mm.
dalibin ilimi sai ya rike saboda wani lokacin in wani ji ka karanta ba yadda ya sani ba sai ce kai bai san kira'o'in qur'ani ba guda ta sani sai zabura ya ce an yi kuskure to ai ko akwai irin haka kaga wanga na farko kenan Na'am.
cikin suratul safat Allah ya ce Mm.
la fiha ghaulun wa la hum anha Mm.
yunzafuna kuma yunzifuna to nan cikin suratul safat walahum anha yunzifuna Mm.
da hamza da kisa'i da khalaf su sun ka karanta da kasra na'am sauran guda bakwai ha- asim shi ma ya shiga cikin su walahum anha yunza za za da fataha na'am wanga saboda dalibin ilimi ya rike masha Allah mun ji wannan da kyau kwarai abu na biyu akwai wani masani da muka faɗa wanda muka ce sunansa Karl Brockleman a na'am lokacin da mun kai karatuttuka musamman cikin siyasun cikin duniya siyasun duniya ya rubuta littattafai kwarai da gaske game da duniyar musulmi wanda hamma ɗaya daga cikin littattafansa da ya rubuta tarihul adab al-arabi yana da tarih yana ganin turaful arabi da tarihul adab al-arabi Mm.
shine littafi babba daga cikin manyan manyan littattafan da ake komawa mun ka kisa yana ya rubuta littafi ɗaya har ya kai ga inda ya makamci ko ba haka ba Mhm.
to sai cikin bincike sai muka gano kamar malamai sun yi mubalaga ne saboda ya ƙare rayuwarsa ne wajen rubuta waɗannan littattafai amma ba shi ke nuna cewa ba sai da ya makamce yana rubuta waɗannan littattafai saboda lokacin da ya bayar mai yawa ne na'am ya bada lokaci yawa to ka san in ka jima kana yin wani abu sai a yi maka wani wani eh ƙari ai daga kaza sai da ya zama kaza madalla to amma da na yi bincike a iya bincike sai na gano mutumin ya rubuta littattafai kwarai game da duniyar musulmi amma wannan da ake cewa ya makamce akan rubuta littafi wannan na tarihul adabil arabi sai na gano wannan maganar tana buƙatar gyara tana tana sa yawwa to wannan kuma saboda ka san take ana mutum take dan da ni ji taken an faɗe shi akwai wani babban professor da ya faɗi wannan to amma daga baya sai ni koma binciken tarihin shi wannan mutum wannan ko ba haka ba to karshe sai ni gano ba a zancen makamta sa ba sai ni gano cewa irin mubalaga ce ta masana in mutum ya kware cikin abu zaka iske wani lokaci ana ƙara mai waɗansu abubuwa waɗanda ba nashi bane kamar a ce mutum yana da ya fara yin kaza sai da ya tsuwaye ta cikin abin Allah ya sa ka Allah ya sa ka in dai an ka ce ka san wato in Allah ya maka baiwa ko ta ilimi ko ta mulki ko ta karfi ko ta dukiya to har abin da baka yi ba wani lokaci sai an dora a Allah ya saka ka ko isa abubuwa ga sunan daga ina ga tara ta samu asibi daga nan waɗannan abubuwa ba tanga tan yawwa sai gaskiya abubuwa suna zuwa suna suna dawowa Allah ya kyauta amin ya rabbi to alka ta mu je wannan nayi shimfiɗa ne saboda kullun a ilimi in ka gano wani abu da yake buƙatar gyara ka san al'amura kamar zaka iya karkasa su gida uku akwai abin da gaskiya ne ɗari bisa ɗari.
Na'am.
Sai a tabbatar da shi ɗari bisa ɗari.
shi.
Akwai abin da ƙarya ne ɗari bisa ɗari. Sai a tabbatar da ƙarya ne ɗari bisa ɗari.
Na'am.
Akwai abin da sashe gaskiya ne sashe ƙarya ne. To wannan sashen wanda yake gaskiya sai a tabbatar da gaskiya ne. Wannan sashen wanda yake ƙarya sai a tabbatar da ƙarya ne.
Na'am.
Kamar kuma abubuwa ne waɗanda suke buƙatar daidai da waɗanda ba daidai ba.
Na'am.
Yanzu za ka iske wani abu daidai ne ɗari bisa ɗari. Bai buƙata a taɓa shi a bar shi daidai ne ɗari bisa ɗari. Akwai abin da kuskure ne ɗari bisa ɗari yana buƙata a gyara shi ɗari bisa ɗari. Akwai abin da sashe daidai ne sashe kuskure ne to sai a bar daidai ɗin sai a wanda a kuskure a gyara. To inda muke da matsala. Shine idan mutum masoyinka ne in yayi ƙarya dubu sai ka ce gaskiya dubu ce.
kamar da ake yanzu ko to ka gani idan mutum makiyinka ne in yayi gaskiya dubu sai ka ce ƙarya dubu ce
kaga abin da ya durkusar da mu fa to ka gani amma a tsari na hankali da ilimi da ka'ida na'am idan aka duba inda yake gaskiya nan ne gaskiya inda ba gaskiya ba ba gaskiya ba to wannan shi yasa duniya take cikin rikici saboda mi saboda duk mahiwancin kotunan da aka yi tiyatir ne da wasa abinda a Najeriya ake kiran shi drama mafi yawancin kotunan duniya drama ce ake yi kai in ka tai aje ma kotunan duniya in ka tai alkalai na duniya waɗanda masu na musulunci ne sai ka iske wannan ciwon ya zo gare su ya shiga mai gaskiya a bashi ƙarya mai ƙarya a bashi gaskiya masoyinka ya ƙarya 99 ya yi gaskiya guda sai ka ce 99 duk gaskiya duk gaskiya ne guda ce abba daidai ba ko ko ka tallata gaskiyar shi guda ka nuna shi ne an mai gaskiya 99 nashi ka ɓoye masoyinka ya gaskiya 99 ya yi ƙarya ɗaya sai ka tallata ƙarya shi ɗaya ka ɓoye gaskiyar shi 99 kuma a haka ake son duniya ta ci gaba wannan shi ma ciwo ne babban ciwo alaji yanzu kotunan duniya da muke gani yanzu ka ɗauki kotun duniya da aka ce ma kotun duniya eh kotun duniya ka taɓa ganin an kai shugaban ƙasar turai can tun da nake ka taɓa ganin an kai shugaban ƙasar america can tun da ka ga na canada can ka ga na australia ana dai kai mu To, to kenan wannan ba kotun duniya ba ce kotun hukumta 'yan Afirka ce da shugabannin kasashen larabawa waɗanda an ka kama.
Sai aka yi in ka ɗauki larabawan da su su Afirka suka yi sakaci suka rasa wannan kujerar. abin da ya sa su ke sawa hannu cikin abubuwa sun tsaya sun yi bincike ba ka san bature bai saka hannu ga takarda sai ya tsaya a karance ta.
Ya san me za ta farawa can gaba kuma in abin ya dawo ya zai larabawa sun ka ce man waka'a waka duk wanda ya sa hannu to ya hada cikin tarko
to kar ka sa hannu takarda hannu baka san kubita da mahi yawancin abubuwan da an kai kasashen mu kawai in turawa sun ka zo sa mika ma takarda na kai sa hannu pit pit pit pit pit kai ta cika an kai ta cikawa duk tarurrukan da an kai waɗanda an ka cuci Afirka a turai mafi yawancin waɗanda ake turawa 'yan boko ne waɗanda sun tafi ture ganin suka yi kamar sun zo wata aljanna sai su bature zai tura specialist shi ko ɗan afirka zai tura nashi wanda shi ka so to shi bature specialist na duk hatsarin da a ciki ya sani duk abin da a rubuce an kai shi otal an gama shi da karuwar ture wani bi an ba shi giya ta ya sha an ba shi da an kan zo cikin otal yana jin daɗi wai ya ga turawa kamar wasu mala'iku da an ba shi takarda hap ni har ture har ture ni dai ya halako al'ummarsa har ture ni dai kuma sai rin muka haɗu da suwane suwane shi turawan ma ga burge shi takardar da an kawo ma ta sa hannu na zai ba duba zai yi ba bai ma sa al'ummar da yake wakilta ba to ina ma malam to wannan shine babban problem alai wannan dole sai mutanen mu sun yi hattara da shi Allah ya murmuke kenan kenan nan ka mu ta yi duk abinda zaka sa hannu ka tabbatar da ka karanta alaji kuma sannan in ka karanta ya zama kana da ilimin shin ita wagga wagga maganar da aka yi mene hadarin ta gaba alaji bari baka misali ba ni an tura ka ka wakilci al'umma a matsayin mai kula da tattalin arziki da za a haƙo na ma'adanai da tsarin shi da komi kai kuma abin da ka karanta ka karanta turanci literature amma saboda kana da shiri da masu hannu da shuni sai an ka tura ka in an ka zo waɗannan term scientific ba fagen ka bane ba naka bane baka san su ba kenan kai abin da ɗai an ka tura ka ka zo kai sun yi ka dawo ba ka iya binciken mine ne yake ƙarƙashin waɗannan abubuwa na ɓanna. To da wannan ne ake cewa ya kamata mutane su yi hatara kwarai da gaske.
Na'am.
Ba ka ka wakilci al'umma ka zo kawai don ka iya turanci. Fagen ka su kowane kowace minister sai wanda ya wannan karatu ake tura kuma ƙwararre yadda ba za a cuci ƙasar shi ba. To kaji abin da ke sawa Afirka tana daga cikin abin da ke mai damu baya. Shi yasa kaji an ce an yi wata yarjejeniya shekara hamsin. Wata taɓa yin shekara yarjejeniya shekara hamsin. Sannan kuma yarjejeniya ta shekara hamsin ba tare da sanin dokoki ba.
Kuma matsala in ka yarjejeniyar shekara hamsin wani lokaci ba kai za ta ci ba waɗancan da za su zo su za ta ci.
A'a kai ta ka fara ci amma ba ka ganewa.
Tun da kai kai an ɗan maka ma.
To an dan maka shekara hamsin wa san abin da zai shekara hamsin ga ka'ida bai dace a yarjejeniya da ta wuce shekara ɗaya ba eh a ka'ida ga ka'ida dan mi ra'ayin yarjejeniya ta wuce shekara ɗaya saboda kullum al'amuran duniya suna canzawa in kiɗi ya canza sai rawa ta canza yawa ko kuma a yi dokar da ba ta canza wato zamani bai iya wuce ta kenan kowane lokaci tana iya juya tana iya zamani ka a yi zan ba yanzu misali ba da zan baka eh, misali sun zai ci maka kullum zan baka in ka yi mai aiki zan baka dala ɗari to kuskure na
kullum yanzu in ka ɗauki zamanin juri eh ko zamanin kunci tahi ko zamanin alshebu tahi dala ɗari can lokacin abinda ta ka sai maka ba karami na ba an yanzu yi ko an yi lokacin da gida ma dala uku na sai ka sai gida yanzu ko kowa na ba ta sai awon tsawo ka san awon tsawo na san awon tsawo a ɗarin matsawo da Kawai ne ka da ba.
duci alaji a jefa jefa.
sai inda ya Sai tsaya inda ya ba cikin tsaya.
da gidanka shiki dala uku sai sai san maka gida yanzu zancen dala uku ko tsalaba su sai maka ta kwarai Mun- mun mun ga gidajen dala saba'in yanzu an saida su miliyar guda to ka gani to irin wannan ya kamata kasashen mu su gane cewa ba a zuwa a yi yarjejeniya da kahiri tunda shi ba Allah sani ba bai rarra kiyama ba ta shekara hamsin zan baka kaza mm fursantaji gare ni fursantaji gare ka kuma wannan fursantaji kin ta tabbata yadda kasuwar duniya take canzawa da yadda Kenan in ta tsarin ƙara, kasuwar ta duniya- ƙara.
Ah, yo shi Oh.
kenan kai sai ka ce kaza in kasuwar duniya ta canza kai kaɗai da ka ce kai kana nan daɗin daɗin a ba alaji wannan wa- ko kuma a ni adda arziki amma in za a hiddo shi ni ina da kaso biyar cikin ɗari ka kana da tisa'in da biyar duka waɗannan abubuwa ka san yan boko na da waɗanda dama sun yi karatu can a turai kuma sun ɗauki turawa wani abu kuma su sun yarda da cewa a gina turai a ruguza gidajensu kuma ba su da ta cewa gaban turawa su suna ganin turawa wani abu ne shi yasa waɗannan abubuwa suka yi ta tafiya amma yanzu kaɗan kaɗan rana ɗari rana ɗari ta Ta ɓara.
ɓarawo Mm.
rana gaskiya guda guda ta mai gaskiya.
kaya.
Al- alga ta mala anan kama akwai wasu wasu abubuwa da muka samu muka isko mu- mu- lokacin da muka sai mu ji ana cewa baka iya gina kanka ko baka iya gina ƙasa ka da turawan nan.
Mm, ah, wan, to su da sun ka gina ƙasar su da wa sun ka da su- da wa sun ka gina ƙasashen su. Ba ba ba Tambaya matsalar- na ka kai.
Tsaya ka ji alaji. Matsalar ɗan Afirka Eh.
bai yarda shi mu'amala da mai ilimi ba.
To- Bakin bakin matsalar mu kenan. Turai wanda ya gina ta masani ne mai ilimi a kowane fage za a kira. Ko baki ne, ko aljani ne ma za su Mun yarda je kai musu masani ne.
aiki. Ta yi Amerika da ƙwararrun doktoci na ƙasar Egypt kawai da ake ba da labari waɗanda a can suna aiki sun kai ƙwararren likita dubu talatin.
dubu talatin.
‘Yan Egypt ne ‘yan ƙasar Misra ne.
Ƙwararri.
Ƙwararri.
Dubu talatin.
Akwai wani ministan na ƙasar Senegal ina ganin zamanin wancan shugaban ƙasa ya sabka na Abdullahi Wani. Ya yi wata wata wata wata lecture ko mu ce conference. Ya kwaɗi ƙwararrun doktoci na ƙasa guda ɗai. Za a iya samun dubbai 'yan Afirka waɗanda ke can. Ita Amurka ba ruwanta da baƙi.
ta yi aiki ka iya ba kowa ya ga Obama ya zan shugaban ƙasar Amerika lalle akwai bakaki amma da ƙuri'ar bakaki za ta sa Obama ya zan shugaban ƙasar ba zai shugaban ƙasa ba don ba su ce goma sha wani abu cikin ɗari ba kenan kaga bai samu amma su wane ne zai yi ma ƙasar su aiki shi yasa duk al'ummar da bata yarda da masu baiwa ba to kullum ba yana take
kullum durkusha ta turai ka ka bincika ka gani yau da su ba gani wata cuta da aka yi mana ba sai a ce le primi primi primi primi waɗannan le trois primi le cinq primi an ba su burus kyauta in sun ka kare aiki suna dawowa ba su wai rike su su to ka gani saboda su suna gina kasashen su ne da mailimta domin abin da ilimi zai yi mutum miliyon guda ba su iya shi saboda aiki da jiki shi kadai babu ilimi jagora aikin banza ne yanzu dibo zan bada misali don wani ya ce ka ya yawa miliyan guda hankali da ɗaukar wannan to bari mu ɗauki misali bada yanzu a ƙasar turai zaka iske manomi guda mai hektar ɗari shi kaɗai shi kaɗai mutum guda sai ka iske gonar gaba ɗaya an samu ta tiyo tiyo da na'urori yana bacci daga gidan revey ya buga kwamfuta za ta tura ma waccan kwamfuta ta tada waccan duka ruwan gaba ɗaya gona a haɗe ta sai ka iske ya noma ton dubu kaza mutum guda a shekara ɗaya ko a wata shidda saboda ruwan ba dole ba sai na sama munan yanzu alhaji kaga dai ruwa na yau kwanakin gada an kama aka yi gayya an kama yin ta eh na sani a samu kato ɗari gona ɗari biyu kana ji a sa kwaya cikin ruwa sannan kuma cikin hura a watso ta cikin wake da aka basu ga makiɗa wani lokacin har mata aka kai a gani wani da azzari wani da ba sai a yi numa ƙari sai kuma yunwa gare mu ba samu abinci ba ina ilimin shike noman da mutum guda yake yi a turai sai ya ciyar da mutum dubu ɗari wani dubu ɗari misali wai misali da kibar kasan kasan wani an kama yanzu alaji sai da ya kai america idan ta ga firi na shinkafa zai yi ƙasa a duniya sai ta ɗauki shinkafa ta zubi a cikin teku
eh eh ta zubi a cikin teku.
In zai yi ƙasa.
Ƙwarai ko. Karanta cikin ilimin geografi duk wanda ya karanta geografi.
Sai ta zube cikin teku.
Su zube shi wai kiwayensu su ci kuma firikin ya tsaya irin yadda ake so. Saboda mu tunanin noman kaga ba mu tunanin mu jawo ruwa daga ƙasa. Ba mu tunanin kuma ya za a yi noman ya ci gaba. Ba wani abu dai abin da aka tunani illa dai kawai da yadda an ka saba kirtar ƙasa shekara dubu da sun ga kauce da ƙasa.
Gashi nan suna aiki da na'urori kuma har sai sun babu abinci. yanzu dibi china tana kwararen mutum miliyar biyu biliyan biyu nijar tana kwararrun mutum miliyar 24 china tana kusan lumka musu 100 kuma suna ci da mu domin mutum miliyan 20 sai ka buga su so 100 miliyan 20 sai ka buga su sannan so 100 sannan za miliyar to sannan su zan miliyar biyu
alaga ta mala akwai matsala kana fahimta ta akwai matsaloli to ka gani saboda matsalolin da suke faruwa a cikin rayuwarmu na yau da kullum gaskiya ya kamata a ce mun tashi daga bacci saboda cututtukan duniya da muka ce wuta ce ta dawo saboda da injini cututtukan duniya da muke cewa idan ka ɗauki wanga abin yana cikin haɗari na na na na rayuwar dan adam musamman ba afirki ka san na gaya maka su turai duniyar ƙwararru ce duniyar da ake sawa ilimi gaba ce. Mu kuma ba duniyar da ake sawa ilimi gaba ce, ba duniyar da ake mutunta ilimi ba ne. Shi ne kawai bambancin mu da su. Ma'ilimcin da ke turai in an ka kashi Afirka zai aiki kuma zai aiki ba.
Zai iya.
Ma'ilimcin da ke Amerika idan an ka kawo shi zai aiki kuma zai iya ba.
Zai iya.
To amma idan an ka gina ma'ilimtan.
Amma can
ai akwai wani abu an ga ta malam.
Su ke gina ma'ilimta. ana fahimta ta su ke gina ma'ilimta sai su yi aiki mu kuma ba mu iya gina ma'ilimta kaga an samu matsala yanzu dibo idan muna so ai muna aiki a ina muke zuwa mu nemo ma'aikata
idan muna so ai turai muka zo to in muka je turai da miza a bamu horare za a bamu ko masana masana za a bamu masana za a bamu wanda za su iya mana wannan abin to me yasa muka je neman su dan ba mu da ilimi dan ba mu da ilimi kenan mu da kanmu mun yarda cewa ba mu da ƙwararru to ya za a yi mu ci gaba mu mutunta ilimin nan mu neme shi da kyau don mu yi aiki da shi ba neman ilimin tuwo ba ko neman ilimin diplom ka san shi mai neman ilimi akwai neman ilimin diplom ba gare mu tsaya ka ji to mai neman ilimi mai neman ilimi kaga zai nemi ilimi ne ya ci gaba da bincike na'am mai neman diplom certificate in ya kai ga certificate shikenan magana ta ƙari na'am shi yasa dan afirka da ya zan profesa da ya zan dokta magana ta daga ta kare dan afirka yana neman abinci don neman tuwo da ya samu certificate an ka bashi wurin aiki yake ɗaukar biya a wata magana ta daga ta kare to kaji irin matsalolin da suke faruwa shi yasa ba ma samun ci gaba wato a cikin kasashen mu masha Allah akwai abin da na gani kwanakin baya wani wani wani yana wani fasali sai ga ga yan China yan shekara bakwai yan suna kera na'urori sai ga munan wasu ana kiɗi suna rawa afirki ana gwadawa haka haka kuma ana shan giya an sha ni wanda ka gani an sha giya na ma waɗansu mutane suna kwakwance ka san shine nake gaya maka ilimin nan shine kamata mu sa gaba kuma ilimi ba wai a karanta abu ɗaya ba a yi aiki da shi a aikace yanzu dibi in ka dibi cana ba dole bane in ka je makaranta a fara koya maka yare sai ka yi nisa sannan aiki da akwai kere kere yanzu mafi yawanci abubuwan da muke amfani da su wake kira su su suke kera su akwai wani karin magana da ake cewa a dafa ma kifi a baka gara a koya maka yadda za ka kamo shi kyamun kifi ko ba faɗin magana ba mutanen cara da sun ka zo sun ka ce wannan karin magana akwai kuskure cikin shi akwai kuskure cikin wannan karin magana na'am an gane ko na'am wani kuskure ne a ciki sai suke cewa da a koya maka kamun kifi gara a koya ma yadda ake yin abin kamun kifi. Saboda mi, idan aka koya ma kamun kifi, to abin kamun kifi sai ya lalace. Kuma baka iya shi ba.
Haka.
Mi za a yi?
A to, an yi lalata.
To kaji irin yadda matsala take. To don haka wannan yana daga cikin abubuwan da kamata a ce mun sake koma mun gane cewa shi kere-kere daban iya turanci daban neman diploma saboda a ce kai profesa na da nan ka daina neman ilimi wannan jahilci ne neman certificate don saboda kawai certificate din ya zamanto neman tuwo ne ka rinka dan samun salari wanda zaka ɗaukar matarka da nauyin 'ya'yanka ba shi kaɗai bane ilimi ya fi haka ilimi ci gaba ne ake yi da bincike a ƙware har zuwa inda wato Allah ya kai mu subhanallah Allah ga ta malam idan muka diba yanda Afrikawa suke da su da Larabawa ina ga akwai babban sakaci da aka tabka tun daga tsari na farko har zuwa ma yanzu kwakwalwa ce kawai ba wani abu ne da mu da su duk mutane ne da mu da su duka mutane ne su sun yarda da cewa mutumin da bai jin yaren su ba dan kabilar su ba ba launin su guda ba ba addinin su guda ba ba dan jihar su ba kai ko makiyinsu ne in dai zai zo yi musu aikin da za su ci gaba su sun yarda da shi sai dai su yi kontrolin shi don kashi ja musu matsala ai na ga an yi wani an yi wani abin nan kwanan ga wani bidiyo sakamakon ba ba maganan Senegal za mu yi sakamakon wannan na ga an yi wani abu ake zana baƙaƙe ina ga kusan guda kusan 20 da wani abu wanda a duniya su ne na farko a cikin tsari daga wannan mai dambe waye Muhammadu Ali daga irin su Obama ba Obama irin su wannan na na na kasar nan me aka ce mata na Mandela aka yi ta zuzzana baƙaƙe duk waɗanda suka yi fintinkau har aka kai irin su Michael Jackson irin su Bob Marley irin su wani dan wani baki wanda shine kowa meye a duniya kaza kaza kaza kaza masu ilimi da sauransu to amma ban sani ba duka waɗanga abubuwan nasaru ne suka yi amfani da wannan mutane baka fahimta ba su can kana da mataimaka ne kamar yanzu waɗanda ka ji an ce sun zan wani abu a can mataimaka gare su yanzu in ka ɗauki shi mandela ana iya cewa afirka ana afirka amma in ka ɗauki obama wa ya tallafa mishi ya zan shugaban kasa wa tsarin wa an ka bi an ka maida shi wannan matsayin har ya kai ga wannan matsayi tsarin su ne shi kan shi Mandela din. Dan fafutuka ne wanda lauya ne da Ingilishi ne ya karatu. Kakkamanta sai da ya karatu da irin yaren su ya yi kishin al'umma ta bai kishin masu wancan yaren ba sannan da zan wani abu. Ya abin da ke son ka fahimta su sun yarda da baiwa kuma sun yarda da a yi aiki. Amma mu matsalan mu mai baiwa ba yanzu ne mu kamfani za ka budawa a turai wallahi zaka iske mutum ɗansa in bai yi wannan karatu ba ko hanyar kamfanin ba zai bi ba ba ba shi dararta an ka ce maka hanyar kamfanin ma ba zai bi ba to amma na kai dan ka za ka kai dararta da ka bude kamfani dan ka za ka kai ko diyarka da an ba mutum wani matsayi na ƙasa a cikin ƙasa ko an ka mutum ya samu kuɗi zai bude wani kamfani ko wani aiki na wani ONG kai hatta da aiki na addini dan Afirka da ƙasashen Laraba ana baka ya koma na gidanku da kabilar ka da jihar ku
sannan kuma haka bane mataimakin shi kanin shi na uwa ɗaya uwa ɗaya na uku kanin madan shi shi na abu mai kula da kaza ko da kaga zuwa sai ka iske ba ma'aikata ba ce wurin wata family ne an ka ajiye gaba ɗaya ko wurin wata kabila shi yasa yana da wahala dan afirka ya samu matsayi baka iske yan uwan shi ba da yan jihar su da yan kabila ta su zo sun kai katutu a wannan ba sun kai dandazo suka mamaye shi yasa kullum afirka ba ta ci gaba saboda ba a mu'amalar sun kai aiki in kaga an nemi masani a afirka da kasashen larabawa ta ɓaci sai an kire ɗan gida an bashi matsayi ya ɓata an kire ɗan ƙabila ko mai jin yare ya ɓata ka fahimta ta ruguje sai a ce a nemo masana su gyara wane ne Allah ya halitta don saboda ya yi jiran in kun yi ɓanna shi zo shi gyara muku ita shi yanzu mai ilimi bai da aiki illa ya an ka tafka banna ya zo ya gane inda banna take shi gyara maka kuma shi ta sai gobe in wancan yayi banna sannan ya zo ya gyara ma yau shi afirka in shekara dubu ɗari za a yi yau shi afirka da ƙasashen laraba su ci gaba za mu ci gaba ba ya kamata mu ga mu mai ilimi ka bashi in yayi aiki yayi aiki sai aiki ya ci gaba in matsala ta taso kowa yana iya yin kuskure a san yadda za a yi a gyara kan ba dan gidanku me yasa in dan gidanku bai iya tuka mota ba baka bashi mota ya sai ga an nemo direba lahira ka tsoron shi kai shi amma ya yarda ya yarda shi halaka mutane na ƙasa ya sha mutane eh halaka mutane ya bada wani abu na ƙasa wanda za a tafiya a ba wani mutum da bai iya ba shi halaka mutane tunda can halakan ba ta zahin bayyana amma nan tunda ya san tukin mota lahira da shi bai ba kana shi ko dan gidansu in bai iya tuka mota ba amma wancan kaɗan kaɗan take kaɗan halaka yo ina ina mun ka tafi ba mu taiba ko ina yanzu duk gyaran ma yanzu in ka ce zaka gyaran waɗanda an ka sa ga wuraren da ba su iya ba har sun ka zo sun ka zauna sun kai ta kokarin koran masana da ba tunda sun san ba su da ilimi kullum duk wanda ya iya kore shi za su yi su kawo wanda bai iya ba ya kewaye su don saboda a ci gaba da girmama su wagga na yanzu in kacce ma zaka gyara ta Afirka yoshi na zaka gyara ta
lalle ko mallam ina ganin in dai haka za a tahiya kenan dai mana nan kullum ku Allah ya kyauta in dai haka za a tahiya ba a sake salo ba babu zancin ci gaba abinda nake nufi da sake salo dole ne sai mai amfani da irin wannan kalmomi da ka faɗa saboda na farko dai kama abin da ka faɗa farko ba yiwa kawai a kamun abin da ake cewa doki man in yi ta saka hannu in yi ta saka hannu sannan akwai specialist na sanin wanga phrase ne yake nufi haka haka ya kamata ka san wannan da term ma scientific wala eh term scientific baka san su ba anti an kai ka kawai ka zo ka saka ka saka hannu ka dubu hannu ka to kai ka ce kai kokari can an hada ka da wata karo ture can ka shage ka kai abin da kai ka tawakka wannan wannan a ci gaba mun yi sai irin turawa kamar wani abu ne shikenan kai da ka je ba tsaya da kai ka karanta abin da kai ka ba sai dai ka je ai ta yawo da kai ana nuna maka tour eiffel ana gwada maka wane ne wane ne da da statue de liberté eh wannan wala ga ta wala me yasa musulmi ke tsoron bature abin da yasa Allah bai tsoro ai in kana tsoron Allah Allah sai ya cire ma tsoron kowa na'am in baka tsoron Allah sai Allah ya sa ma tsoron kowa subhanallah ai shi yasa waɗannan daga cewa kai mutum malaman nan buzun kun da ya shiga gida mata ta ce kai kada Allah kuma can wallahi wanda mata ta game ko bawa ba ai ma haka
kuma bai irin wani ma zaru bai iya saba ma ɗanai bai iya saba ma mata tai amma shi na iya saba ma Allah inna lillahi shi yasa mu bamu damu ba in ma mun ka jama'a alqur'ani ka ce ba ka bi ka bi ta kahiri dan luwadi shi rubuta ma shi ma diktan abin da za ka yi alhamdulillah ni na ga qur'ani na ga wanda halice ni kuma kai ko ka bi dan luwadi namiji na arzi namiji mace na auren mace su rubuta ma abin da za ka bi kuma ka ce ka bi su kuma kuma kuma ka san da in Allah so da ka bi ka karanta alqur'ani ka bi Allah dai yadda ya cancanta ka san kana da kaso duniya kana da kaso alhaji daɗin da malika ji na bi Allah da ya halice ni da wanda ya bi ƙato ɗan luwaɗi namiji na armin namiji mace na auren mace kuma ƙaton kaddara shi rubuta maka abin da na kabi kabi ni da na bi ƙur'ani har in ji shakka wallahi tallahi cikin hurin ciki nake kuma wallahi dai ina fatan dai in mutu a kakama wallahi na san na hika alaga ta malam ta huskar biyayya alaga ta malam maganar cututtukan duniya to mu dawo saman maudu'in mu to alaji mun yi magana kan polytheism mun ɗauko mun ce kalima ta poli tana nufin kamar abin da ba guda ba ya fi ɗaya ya tafi daga nan aka samu polytechnic wato technique dubara daban-daban irin lise kina wanda aka gani a Najeriya aka ce polytechnic kamar lise technique irin wanda muke cewa lise technique wato daga cikin cututtukan duniya na polytheism wanda su yarda Allah ɗaya bane sai an ka samu waɗanda suka ɗauki waɗansu abubuwa suka mayar da su a matsayin Allah suka ɗauki wasu abubuwa.
Naga yanzu idan muka je kamar ƙasar Indiya.
Na'am.
Addinin da ke ƙasar Indiya ya kai kusan addini ɗari bakwai.
Ya ma kai dubu.
To misali wai, ka san muna ɗan ba mutane. Na karanta ya yi kusan dubu.
Ka san wani wanda bai yi dogon bincike ba.
Ka san mutum bai shiga fannin ba sai ce ƙarya ne.
To shi yasa muke ɗan bin su a hankali. karanta ka gani.
Yawwa, kaga idan ya karanta ya yi bincike wata rana zai iya gano hakikanin yadda al'amarin yake. To waɗanda sun ka ce Allah. daban-daban ne.
Na'am.
Kaga waɗansu mm -hmm. sai sun ka ta cewa maciji mm -hmm. yanzu a ƙasar Indiya Allah ne.
Kware?
Waɗansu suka ce saniya.
‘Yan Hindosiya, mm. Hindos sun ka ce saniya Allah ce. Shi yasa kuma wai ka ji wani abu.
Na'am.
Allahnwa -hmm. mace ce Allah. Amma namijin shi ba Allah ba ne. Ina fata ana fahimta ta.
Na'am.
Na gane ko? Wai namijin saniya shi ba matsayin Allah yake ba.
Amma macen?
Amma macen ita ce matsayin Allah. Ka ji wagga? Shi yasa musulmi suke samun matsala da su a ƙasar Indiya yanzu.
Na'am.
Domin su musulmi a wajensu, su wajen 'yan Hindus a wajensu saniya matsayin Allah take.
Na'am.
Su ko wajen matsayin musulmi, su saniya wajen matsayin nama take.
Na'am.
kenan su abinda suka so ɗaya a yanka shi yasa kake ganin masu irin wannan addini suna yawan kashe musulmai ya suna yawan kashe musulmai su masu wannan ƙwarai ko suna yawan kashe musulmai kuma za ka gane su wani lokacin in sun kai zunubi wai ko suna neman albarka sai su kwanta sai shanu su bi samansu eh su bi samansu in suka wuce sai su tashi nawa wani ciki ai shikenan zunubi ya kare wani tren jirgin ƙasa ya zo ya bi yana sama hanyar sassai shanu sun kan suka zo shanu subhanallahi tren malam da ya bi su ya kama raraka tun da shi ka san ba burki gare ba mallan ya kama raraka ya kama raraka su ya kama raraka su sai da ya kari sai ga mutane sun yi gudu sun yi gudu suna kuka suna kuka suna wayo su wayo kansu an kashe Allah su an kashe Allah su an kashe Allah su Allah Allah ga mutuwa haka to ka gani alaji to shi yasa cikin waɗanda sun ka ce Allah ba guda ba ne.
To.
Bayan irin waɗanga, yanzu in kattahi a Indiya akwai masu bauta ma al'auran mace. Za ka iske wata coci tasu ko mu ce wurin ibada su an yi al'auran mace.
Ita ce ake bauta ma.
Yan ka tambaye su sun ka ce ai tun da ɗan adam ta nan ya hito, Allah shi kenan.
Inna lillahi.
Wasu kuma an ka samu masu bauta ma al'auran namiji. dan ni wannan ba sai da ni karyata wata rana na muna Saudiya a lokacin muna jami'a kusan haramin Makka sai ni haɗu da ɗan Indiya to ni ko duk wasu labarai da ke ji waɗanda ban yarda da su ba tambaya ka kai in ni san ɗan yankin ne sai in tambaye ka kai daga cikin tambayoyin da ni mai na'am an ce Indiya mata ne ke kai maza sadaki yace tabbas kwarai ya gaya min haka yace haka ne abin yake shi kan shi yana da aure sai da uban matas ya kawo ya kawo baban shi waɗannan kuɗi ni ce to alhamdulillah yanzu ka gani na samu ina da kak ina da kak to ka fahimce ni na'am kafin haka akwai wani mutum da ya taba gaya min wanda mun karatu da shi a kasar Libya shi ko dan kasar Myanmar ne shi ko ya gaya min haka yace mata ne ke kai ma maza sadaki akwai wata mace da an ka daura aure baban ta ce zai kai sadaki bai kai ba ka ji karshe da an ka dauki lokaci ya ga baban bai kai ba kashe ta yi
saboda ba ka sadaki ba lahi da yake bani labari to shi wannan mutumin sai ce an ce akwai addini da ake bauta ma al'auran namiji a ƙasar India ce kwarai ko to sai sa sunan addinin sama internet internet kawai sai ga addini ya hito babban waɗannan jagororinsu su ne akwai lokacin da ake zuwa wajensu sai su tuɓe zir ba su masa kaya sai wanda ga son wata bukata mai bauta musu sai ya zo sai ya kama al'aura sosai shi mata sujada shi na goga ga kanshi wai ka ji mutum wanda ake ce ma addini shine karshen ci gaba zaka iska mutum profesa ne a technology eh.
amma yana wannan addinin ya ɗauki jirgi tun daga wata ƙasa ko amerika ya ta can ya zo ya iske katon kaddara na wari shi ɗauki al'aura ta shi mata sujada ya goga wai wanga ake ce ma development to Allah ka ta mala yanzu irin waɗannan addinan ai bar ma kai su indiya a duniyar ma akwai su daban-daban waɗanda akwai wani sambol da yake zama wani addini ne amma ta kaiwa mutum bai gane ba wani yana tashi je wannan ibadar ya dawo a matsayin shi kuma dan afirka amma matsayin wani addini da yake bi kuma yana da lakani wala Allah ko ko musulmi ko wani abu mai kaza da sauransu wani abin yana tagayyarar da dan afirka musamman idan ana buƙatar wani ci gaba ko tattalin arziki alaji shi kanshi dan afirka shi kanshi na kai billahi lazi eh kahin turawa su zo afirka bauta aljannu aka yi kenan yanzu dama ta ta samu kenan bauta aljannu aka yi shi na nishi yanzu dama ta samu ka san da duk abubuwan da dai an kare an kai sai dai na san wannan to su ko larabawa suna bauta ma aljannu suna bauta ma mala'iku kahin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka shi yasa wanda ga cewa ai mu Afirka mu da an ka gadon ma da arnanci ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana makka kewaye take da gumki kusan 360 haka kenan in haka nan na makka garin arnanci na kana fahimta ta haka zaka hudu madalla to su larabawa sun ce mala'iku ya'ya mata ne na Allah. Mu ko na Afirka addinan mu mahiyawanci ya suke waɗanda ga bauta ma doguwa da masu bauta ma kire da masu bauta ma al'adu da masu bauta ma wane ne. Duka waɗanga suna daga cikin waɗanda ke sanya ma Allah kishiya duk polytheism ne. Duka duka polytheism ne. Domin innama Allahu ilahun wahid. To wanga aƙida kuma akwai wani kuskure da mutane suke yi. Sai suna cewa kamar wanda ya kwara cewa Allah na da ɗa kiristoci ne. Wannan ba gaskiya ba ne. Wasu ce, a wanda sun ce Allah na da ɗa, wanda sun kwara cewa Allah na da ɗa Yahudawa ne. Wanda sun ce, a wanda sun kwara cewa Allah na da ɗa, ai Larabawa sun ce, mushrikan Larabawa sun ce, mala'iku ya mata ne da Allah. Wannan kuskure ne, wagga aƙida ta jima a duniya tun kafin waɗannan.
Tun kafin waɗanga abubuwa.
To ni a dalili na. ayata alkur'ani na'am Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara almasih ibn Allah shi ko kristoci sun ce yesu almasih dan Allah ne sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗa da baki amma babu dalili kanta na'am sai Allah ce yudahi da bai an ka ce magana ai da baki ake yin to amma da yace bi afwahim dan yulwa magana ce wanda bata wuce fatar baka ba yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl ko kuma yudahuna domin asun shi karanta yudahiuna daga dahaa su ko sauran jamhur sun karanta yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl Allah ce suna kwaikwayon waɗanda sun ka kafirta ne gaban su ashe ba yahuda na suka fara wannan ba ba kiristoci ne suka fara wannan ba ba larabawa bane da sun ka ce mala'iku ya'ya mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ina ta ko wata qira'a wa ja'alul mala'ikata alladhina hum indar rahmani ina na'am qira'o'i ne daban-daban kana ji ko ina jin ka kenan polytheism akwai shi wajen larabawa polytheism akwai shi wajen yahudawa polytheism akwai shi wajen kiristoci polytheism akwai shi wajen yan afirka bauta ma gumaka ba wai kasashen turawa ɗaya ne ake ba wai kasashen turawa da kasashen indiya da china ne ake shi ba gumaka akwai su bauta ma shaidan da aljannu ko ina akwai shi addinin musulunci ɗaya ne gaskiya shi yasa kake ganin duk sun taro ga addinai babu addinin da suke yaƙa sai wanda addinin musulunci ko direct ko indirect direct ko indirect kana jina alaji ko tsaye ko karkace madalla to wannan bata kare ba Eh, sai an ka taho kuma sun ka ce polytheism Allah ba guda bane sai sun ka ce to ai Allah nan yanzu in ka te kasar India akwai su masu Allah guda biyu ilahul khair da ilahul shar abin bauta Allah na alheri da Allah na shiri na shiri wanda ana so a yi to yanzu alaji a ce akwai Allah shiri sai an ka ce wani na Allah shiri ko wane ne Allah shiri sai sun ka ce haske wane ne Allah alkhairi sun ka ce haske haske wane ne Allah shari sun ka ce duhu kaji su sun ka mai da haske da duhu shine Allah masu bauta ma rana akwai akwai ina fata ana fahimta Haka.
to kaga yadda polytheism ya game duniya ashe babban ciwo ne wanda ya shahi dukkan al'ummomin duniya ba wai ya shahi wato al'umma guda bace ana na ana tahiya alji sai kuma an ka kirkiro wani abu bari ka ji shi wani wani ciwo ne wani wani shagel ciwo na eh wancan ma ciwo ne wanda kawai kana ji na alaji sai wasu kattan kaddara sun ka ci tuwo sun ka koshi sai sun ka ci akwai Allah mace kuma eh sunan shi da faransa ka san mi sunan Allah da faransanci Diego to sai sun ka ce akwai wani abu sunan shi Allah mace Dies Dies ka tai ka diba ka gani ba ni da ni ka tai ka ka bi dictionary ha kai mai jin faransanci Dies ka san da faransanci wani bi ana son mace e ake karawa ko a kara sa to in an ka ce maître to mace sai a ce maîtresse me kware waccan mai karanta suwa ko waccan kore wacce iri ka sa akwai karo ita ma mai sai dai dai je kare kana jira bar bar fadalla ka san da faransanci wani bi sai a ce le kola su suke bin mutan yan harko ne kware kware ko ina fata ana fita ta ana bada labarin wani kamar irin kisoshin ga na fukaha na bandariya ya je hira ka san muna ne ka iske mutum da bik na blade baki ko ba ai lakol ba ko ba bai rubuta yanzu an zo wajen hira fa karai naka ya zo wajen zalai wajen budurwa sai ashe sai kannanta sun ka barke da rigima to ana garrama le moto aka cewa guda ce ala moto aka cewa kasa nan na faransai gaba da mutane nan na take wajen le da ladin nan da lekin tunda inda yawa na lai ake cewa ka tsira eh mana to yanzu an karsa da za sai su yana yana yana ce la minister ne a gyara haka nan dai da dai ka san wani abu turawa can da mace ba ta rika wannan matsayi su ba su yarda ai mace ta yi jagoranci ba a can cikin addinansu a wancan lokaci shi yasa yanzu da rikici ya zo ministar babu mace sai an ka ce to yanzu akademi akademi française suna sun ka waɗanda ga ganin cigaban faransanci inda su sangor sun ka zamana lezi mortal waɗannan mutum arba'in waɗanda ke mali lezi mortal waɗanda ba su mutuwa wanda ba su waɗanda in ɗaya daga cin su ya mutu za a wani za a canza yawwa wurin suna sun ka ce to yanzu ne tun da ya kai ture ta canza an fara samun mace na ɗaukar matsayin minister a ce mata la minister ai ka je da abin shi shikenan an ka zo ana garrama garrama da biro shikenan eh ce le moto aka ce ala moto an kace grand frère ya ne gaban budurwa na ce mishi lemuto ake cewa ce a ila lamuto aka ce ya ce kai kai kai kai ku saurara ku saurara ya ce abin mai sauki na ba moto bane ce ce ka dibi wanda a saman shi in dai mace ta a saman shi ka ce lamuto in ka ga namiji saman shi ka ce lemuto in babu kowa saman shi ka ce moto ka huta
wanga sai an baka naka kasa kasa wani da aka ce mai wit divise par deux tun da wit shine kamar abin ga takwas ko takwas eh eight to an ka division ta an karba ta biyu egal combien ko ba haka ba ya diba ya diba wit divise par deux ce ça dépend ça dépend eh yace an ka raba ta tsakiya sai ta baka uku biyu masu kallon juna in ka raba ta da can kuma sai ta da zero da kwanci sai ta baka zero biyu ya ce sabe fam Allah ya saka ka kai jama'a an gashi aiki cire karhinka cire karhinka a sunan shi to kaji polytheism sai sun ce akwai Allah mace su ko sun ce dies a sunanta dies kenan duye Allah namiji dies to wannan wani sai sa tsammanin a'a ai wani abu ne wanda su turawan faransa sun kirkiro shi ai su mala'iku bunga mushrikan larabawa sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah.
sun haɗi.
To, wanda ya ce jinsin Allah, domin Allah bai aihuwa sai Allah, ban sani ko an fahimci ne ba, ɗan Adam ni zai aihuwa.
Ɗan Adam.
Karewa.
Kare?
Biriwa.
Biri.
Saniya.
A kuma.
To, an ka ce Allah ya aihu, ya aihi ni. ya ayi Allah kenan mala'iku da anka ce ƴaƴa mata na Allah ne kenan wannan aƙida ta DS can cikin mushrikan larabawa akwai ta to kahin wannan kuma kahin nan kuma akwai ta ai cikin kiristanci akwai trinity wannan trinity kin nan trinity trinity tunda ka san uku three ake ce trinity yawa to shi daga nan an ka cire wani aka ce trinity to ai wasu daga cikinsu sun ce akwai Allah babba akwai ruhi mai tsarki akwai Yesu almasihu wasu ka ce a'a akwai Allah babba akwai Yesu almasihu sannan kuma Maryam Allah ce to in Maryam ta zan Allah kaga Diyos ta samu ta samu kenan wannan kenan da an samu dictionary ashe to an samu to amma yanzu abin tambaya shi die da english god aka ce mai god god to ina da english ana sa to da aka ji da aka ji to to yanzu da faransai an ce die an ce god to sai an ka ce dies da faransanci to to yanzu za mu ce da english sai an nemo a yanzu da yalla za a cewa ko a ce god woman ko a ce god ni da masauna za a cewa ba tunda ka san turawa da sun kasu suna zagin an afirka suna son su samu kasashen musu ruguza musu ce ba an cinye hakkin mata da hakkin yara kana fahimta ta to yanzu da an kai tambaya sunan mace da ingilishi woman in mata masu yana ce a ce woman to sunan namiji da ingilishi man wannan babban motar da ana sama man ba sunanta da ba sunan mutum ne To su plurial mm. an angle ka san yana da sifofi daban-daban kamar plural. Mm. To shi ba S aka kara ba ba a ce mans da English sai dai a ce men a cire a sai a sa e. Mm -hmm. An gane ko? To man namiji -hmm. guda, -hmm. woman mace ɗaya, men mazaje, women mazaje masu yawa. To man mun ji sunan namiji, shin shi
wuɗin.
wadda ina samu asali.
Wanga zizar.
Ka tai ka diba cikin Lanas Dictionary na Oxford shine babban dictionary na duniya. Oxford wata babban gari ne wata jiha a Ingila Oxford a babban gari a babban jami'a wadda suna jinta a English to babban dictionary na duniya gaba ɗaya wanda ake ji a English. Ka fahimce ni in su Faransai suna jin Le Robert da Petit da Larousse to su ko sunan shi Oxford Lanas Dictionary. Woo! tana nuhin bala'i da sharri.
Kai.
Woman ɗan Adam wanda yake ɗauke da sharri da bala'i. Yanzu shi wanga zai zakwa ya ce mana ban mutunta mata ba cikin addinin musulunci.
Wanda ya faɗi wanga Wanda ya faɗi wanga magana. Kuma wai su masu kirkin Faransai wani ma da an ka tambaye shi. Ya yi definir kin uniform. Ya ce c'est la déprogrammation.
Deprogrammation.
In kana son duk aikin da ka tashi ya lalace ai deprogramming ka sa mace ciki. shi yanzu shi wanga zai kuwa hice muna ba mutunta mata to sai sun kaci ds kana ji ko na Allah mace Allah ya kwaɗi wannan a cikin suratun najmi na'am mushrikan larabawa sai sun ka ɗauko Allah ce a fara aitu mulata wal uzza wa manata thalithatal ukhra na'am shin kun ga lata kaga ta da larabci shi ko ana kawowa a samu mace kaga muallim sai a ce muallimatun mace kenan na'am sai sun ka ci Allahu tun da ana kiran Allah sai sun ka ɗebo su ko sun kai tasu Allahnya mace tun da Hausa Allahnya zamu cewa.
Na'am.
Allata. Al'uzza suna Allah al'azizu to larabci ana kawo wa alif wani lokaci ba ta'un ba sai zan sunan mace kaga kubra babba mace kenan na'am kabirun kuma namiji sai sun ka ce uzza kaga al'azizu kenan
na'am wa manata thalithata al-ukhra manata daga cikin sifofin da ake ma Allah kamar Allah mai yin ni'ima duk da yake kamar suna cewa almannan Allah mai yawan ni'ima to a bincike dai ban ga nassi da ya tabbatar da sunan almannanu ba tana yiwa a wancan lokaci sun san dai Allah in namiji ne misali mannan ya kamata a ce tun da bai dace a mai ta'un ba amma duk da yake min babil ikhbar ana cewa Allah mannanu ne min babil ikhbar ba da labari amma ba a sanya ma Allah suna mannan sai an samu nassin da ya tabbatar da shi wanda yake ingantacce to sai sun ka kirin turo manata kaga Allahn ya mace kenan wannan abin da kaka jin shi na bin mutane ana samun Allahn ya mace wadda ake bauta ma cikin polytheism ya samo asali
Allah ga ta mala tau tunda polytheism din ga bai karewa bai karewa yanzu mu dakata tau idan Allah ya kai mu sati mai zuwa muna da rai da lafiya babu uzuri tau za mu ɗurawa kashi na biyar tun da yau kashi na hudu to lalle dai kai akwai sauran amma cututtukan duniya ma ban gama iya kare su in ba Allah ba amma kuma da sharaɗi shi Allah shine mai yin komai haka haka amma ya ba mu dama muna da lafiya muna da hankali haka haka mu yi kokari mu tashi mu farfadu haka mu nemi mafita a insha tun ba mu koma wani mafita da ma ga Qur'ani Allah ya ce shine magani zancen ga annabi an turo maka ya maka bayani ga malamai kowane zamani Allah yana tado su suna bayani su gwada maka hanya ta Allah wai alaga ta malam shi musulmi me yake faɗa wai abin da shaka bai ɗa karambani gare shi ka san an ka ce ana tankoha kai na ƙaba in ji mata ana raba ka da kaya kana dora kana nada musu gangu ana batun ruwa sun ci maka dika kana ci ganga ta jiki na'am to to shina ana gina kana mai da ƙasa subhanallahi kai da Allah ya ba maganin duk wata cuta ta duniya. Ya turo maka annabi ya yi maka bayani sallallahu alaihi wasallam. Ya turo duk zamani akwai mallamai na Allah na gari waɗanda ba su cuwa-cuwa da iliminsu. ga su ana ganin su akwai masu ciwa ciwa eh ba alaji akwai masu ciwa ciwa akwai masu ciwa ciwa to mu ja laga ta mal mallamai na Allah na gari tun daga ahlul kitabi an kawar masu ciwa ciwa tun daga can wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila allati malamai ne na gari ba su sayar da ayoyin Allah da wani abu su yi tawili ko su ce a'a kaza haram na da baya a to a ce kai ga harta mallan ce a kai na manta maka ruhi na ka san wani lokaci ana sa a dan a dan dakusa al'umma sai a sa ku gaba a to ai wanda a da ya sa su gaba ni babu mai sa da gaba wallahi abinda Allah ce zan hudi ko eh in dai ka sa ni gaba wallahi abinda Allah ce zan hudi babu ruwa na in ka gada ma ka sani gaba in ka gada ma ka sani baya in ka gada ma ka sani dama in ka gada ma ka sani hagu in ka gada ma ka sani kasa in ka gada ma ka sani sama duk uwa su dai abinda Allah ya ce bai canzawa duk wanda ya maka nikanci ya gyara maka wallahi ƙarya ta shi kai ma Allah shi ya halicci duk masu mulki na duniya don haka bai bin wani mai mulki Allah shi ya halicci duk mai kuɗi na duniya Allah bai bin wani mai mulki mai mai kuɗi Allah shi ya halicci duk mai ilimtan duniya da turawan duniya don kana da technology ko kana da makaman nukiliya Allah ya karin shi bika Allah shi ya halicci duk mallaman duniya dan Allah ya baka ilimi ba cewa an kai kai kace ka hai mutane ba ka bai abin da Allah ya ci Allah ba yaron kowa bane kenan Allah kamata shi ya halicci sammai da kasai wanda duk yace ma gawar za a yi Allah shi bika wallahi yaudara ka ya ci amana ka in ka bi shi kuma kai awwawa don saboda mi saboda Allah da ya halicce ka ya halicce ka don ka bauta mai kai mai biyayya in wani ya ci ma a gawar za a yi Allah shi bika kenan yanzu Allah ne yaron ka kai kai ne mai gidan Allah shi ko Allah wallahi ya fi karin shi kowa duk duniya Allah subhanahu wataala ya fi karfin ya bi kowa duk duniya in kana bin abin da Allah ya ce ka bi ba ka bi ka bari ka bari in aka je can yibo in kana iya hana kanka mutuwa bismillah in kana hai Allah ya tayar da kai bismillah in kana hana Allah shi maka hisabi bismillah duk abin da kaka ji bismillah to ai laga ta malam ka san nan in ka dauki kamar wannan politician din da ya shiga tunda wasu an ce ba sun ce babu Allah wasu ce kaza na kaga kenan babu hisabi babu isa su yan nihilism ko to shi wadanda sun ce polytheism ai su sun yarda akwai kiyama wasu yanzu misali in ka diba a kistanci ai an yarda ana tashi akwai aljanna akwai wuta a cikin yahudanci suna yarda da cewa ai akwai kiyama to yanzu hatta da sauran mutanen da ke yin shirka ai wasu suna ganin cewa akwai kiyama akwai hisabi ba duk kahirrai ne sun ka ta cewa ba babu kwata-kwata babu hisabin to kai da kai yarda akwai hisabi kuma kai yarda kai bawan Allah ne kai yarda da cewa Allah zai sa zai kashe ka ya tayar da kai maka hisabi kuma wani zai zakko ya ce maka a'a ga za a a gyara ma sai Allah shi bi ka ko Allah shi bi tura mm wallahi ƙarya ta so kai maka inda kai yi laihi ka nemi gahar Allah shi gafarta ma tun kana da dama fir'auna babu irin ta'addancin da bai yi ba da ita zamu kulli kaga dai yayi yankan jarirai na bani isra'ila har duk duniya an yarda jariri bai ma kowa laifi duniya ba har da uwa ta da shi kai ma kuka shahada ta kwana ta yahi mai ta yahi mai kuma haka da bane haka ne kai da kanka uba in ka gashi na ma kuka da ba suna murya daki sai ka zo heberan da kai kwance ka ce can ku ta babu wanda ya yarda cewa jariri ya wani laifi amma fir'auna ya ci gaba da yanka su ya bautar da bani isra'ila da sauran al'ummomi ya tuma ya ce shi abin bauta ne yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi yatto ma ya wuce nan yace shi ubangiji na rabbu domin ar-rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir kenan shi ya halitta shi ya mallaki komai shi ke tafiyar da komai an ka ce a akwai wasu alloli to da ya gane cewa bai yiwa a ce shi na yi samai da kasai sai ce eh to akwai ubangijin ne amma shine oga kwata kwata yace ana rabbukumul a'la duk yayi ya kare an ka ture mai annabi Allah annabi Musa ce kai ku ta mutunsu dan ta'addana ya zo shi kawo rikici cikin ƙasa ya zo shi kawo revolution ko shi gudu da bani isra'ila na shi na yasa ya zo an kai ta dai hayaniya don abin da fir'auna yi ha alaji sai Allah ba mu labarin yadda fir'auna ya kare kaka na kare a gurguje cikin suratu yunus Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq fir'auna ya shigo annabi musa fir'auna ya tashi halakar da su saboda sun gudu su tsere mabauta Ƙala ashabu Musa inna la mudrakun. Ga Fir'auna Allah da mai annabi Musa ka tashi ka tafi da daddare. Kuma za a bi ku. Yanzu annabi Musa ya zo teku ta tsaya ko ruwa sun tare su. Ga Fir'auna tahi.
Da tawagar shi.
In sun shiga ruwa.
Ruwa su nice su.
In kuma sun ka tsaya.
A kashe su.
Ƙala ashabu Musa inna la mudrakun. Allah ce falan matara aljama'a lokacin jama'a bi sun ga Musa jama'a bi sun ka tsinkai sun ka ga juna. Mutane Adamu Musa sun ka ce inna la mudrakun. Ta ku ta ƙage nan. Annabi Musa ce kalla. ba zai taɓa yiwuwa ba inna ma iya rabbi sai hadi Allah ubangiji na shina tare da zai shirya da ni na an kai mishi muhayi an ka ce ya ɗauki sanda ya buga sai ya buga sai teku ta tsagi biyu Allah ce fan falaka fa kana kullu fiqin qatawdil azim kai sai Allah ce a wuce hanya kuma da wannan ta tekun ta ruwan sai ta zama to busassa hanya kamar ba bushe kawo ta bushe Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan busasshe sun kabi sun ka wuce yanzu sun wuce shikenan Allah ce wa azlafna famal akharin sai ga su fir'auna an tawo fir'auna ne yaddi ruwa ne yaddi ruwa ne wasu malamai sun kace sai ya ce ku shiga tunda wuri ya gwace sun kace amma dai ba sai rashin fir'auna shi ya shiga gaba tsakiya shiga ta baya wasu malamai suka ce saboda tsanin wayo sai ce ku shiga sai da sun ka shiga almuhimmu dai na farkon ya shiga ruwa bai kai karshe ba na baya ya shigo sai Allah ce mace ku to
hade Allah ce to hatta idza adrakahu al-gharq can cikin suratul shu'ara ina nan ko adrakahu al-gharq cikin suratul yunus lokacin da ya gaza ya ce qala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il fir'auna yace nayi imani babu abin bauta sai wanda bani isra'il sun kai imani da shi yace kai wa ana minal muslimin ai ni musulmi ne wai ka ji bai ce wa aslamtu ba kana in yace aslamtu domin fi'ili kamar verb yana nuna abu ya faru bai ce na musulunta ba sai ce amma ana ni musulmi ne minal musulmi ne tabbataccen musulmi ne ke jumla ce ismiya tufidu thubut Allah ya ce al'ana yanzu fir'auna yanzu wa qad asaita kuma ka saba ba Allah ka saba ma annabi Musa kenan wa qad asaita Allah wa rasulahu kuma ka saba masu shawara na gaske waɗanda sun kace maka kai imani da Allah domin wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin mabannata ka dibi duk ta'addancin fir'auna da ya ga azaba Allah dole gashi shi na cewa wai ya musulunta kai ba kai mulki irin na fir'auna ba ba kai kuɗi irin na fir'auna ba ba kai wayo irin na fir'auna ba ba kai mulki irin na fir'auna ba ba kai jama'a irin ta fir'auna ba kuma yanzu ka ce za ka yi ma Allah ta'addanci kana ganin radda za a haɗu da Allah ta gyaru mata nirgati
masu kalamu da sauraron mu anan ne zamu dakata mu ja birki a cikin wannan shiri na cututtukan duniya shiri kashi na hudu a wannan gidan rediyo da talabijin na duniya a madadin Muhammad Sani wanda yake tare da mu a kowane lokaci sai kuma injiniya Abdulkarim Bubakar tare da wanda yake bisa na'urar da aka masa Abdulkadir sai kuma malami abokin tafiya shakka Malik almajirin mallamai da ne shirin sunana da jami'a karkarar muke muku fatan alheri amma malam a gurguje اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آمين. بارك على محمد وعلى ال محمد آمين. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم آمين. انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان رب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيما كون غوبي idan fa Allah ya yi.